وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau sha ɗaya ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda shi ne ya dace da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin turawa muna darasi na nawa na'am darasi na sittin da biyu a cikin wannan littafi na الكبائر نا إمام الذهبي رحمه الله تعالى wanda muke gabatarwa a wata-wata a wannan masallaci na masjidul bukhari a tudun maliki a cikin birnin kano nigeria a yau za mu tashi akan babban laifi na 45 alkabiratu الخامسة والأربعون الغدر وعدم الوفاء بالعهد هكذا babban laifi da imamu zahabi ya kawo wannan littafi na arba'in da biyar cikin laifukan da ya lissafo tun daga na ɗaya har zuwa wannan adadi akwai yaudara a musulunci haram ne laifi ne wa adamul wafa'i bil ahadi rashin cika alkawari mutum ya alkawari ya karya shi ma haram ne kuma laifi ne babba idan an ce alkabira ana nufin zunubin da in fa mutum ya mutu yana yi dole sai Allah ya kona shi daka a duk yadda za ka yi a rayuwa karka yadda a siffanta ka cewa mayaudari ne me ake nufi da yaudara ha idan an ce yaudara me ake nufi wa zai mun bayanin yaudara wani mayaudari ne me yaudara nam nam daya kanwar ƙarya kanwar ƙarya to na'am yawwa to nuna wa mutum ruwa-ruwa kamar zai samu abu a wajenka alhali a cikin zuciyarka daman baka da niyyar ka bashi wannan abun kenan ƙarya ka masa shine wannan da cidin ya ce kanwar ƙarya ma'ana a zahiri kamar gaskiya ne mutum ya ce ma za ka samu abu ko zai maka wani abu galiban yaudara ta fi an fi yin ta a lokacin da mutum yake neman wani abu za a bashi ko wani zai ba wani wani abu ko zai wani wani hanya sai yaudare shi to wannan laifi ne babba ba sifar mutumin kwarai ba ne ba sifar mutumin kirki ba ne sai dai mu ce Allah ya gyara halin mu da ɗabi'unmu a wasu mutane a ido haka sai su nuna maka za su yi maka abu amma fa a cikin zuciyarsu ba su da niyyar su yi maka wannan abu amma don su samu yardarka ko ka yabe su ko ka aminta da su a zahiri in kun yi magana sai su ce eh za a yi kaza amma bai zai yi ba kuma yaudara tana da muni musamman ga shugaba mutumin da yake shugaban al'umma ne ka zo neman kwangila ko ka zo neman taimako ka kawo takarda ce a ba za a yi ba komai je ka wurin kaza ka ce a baka kaza in ji ni kafin ka karasa sai ya daga sai ya buga waya sai ce wani zai zo karka ba shi yaudara kaga kai da shi ko a gaban mutane ya ce ai maka amma kuma shi ne zai bi ta da kulle ya hana ai maka din kuma in an yi maka zai dau mataki da wanda zai sa kai ta mai hidima kana bin sa da niyyar zai maka wani abu kana ta masa hidima kana ta wahala daga ƙarshe sai an zo ƙarshe sai ya juya maka baya shi ma wannan yaudara ne wannan kuma galiban ana samunsa ga mata ko 'yan mata wanda zai zo neman aure wahalalle ita wahala ita hidima ita bautar ƙasa ita kashe kuɗi alhali yaudararsa take akwai mata mayaudara maha'inta mace amana ta tattatsarsa sai ka ji tana cewa ta ai mazan wannan zamani sai da tatsa wai ai namiji leman tsami ne duk lokacin da ka bare leman tsami sai ka yaya sai ka matsa namiji leman tsami ne ka matse shi a naɗe ka daga ƙarshe kawai sai dai ka ji an sanar da ɗaurin aure da wani ba kai ba kafin ka ɗau mataki tuntunin ta daɗe a gidan mijinta Allah ka rama mu da mai yaudara to me maganin yaudara na farko kai din tsakaninka da Allah ka rike gaskiya abu na biyu tsakaninka da mutane kai ma ka rike gaskiya ka yi ƙoƙari ka kwatanta kyakkyawan abu na ƙwarai kar ka yi ƙarya kar ka ci amana kada ka zama maha'inci kai ma kada ka zama mayaudari don duk wanda ya yaudara sai an masa yaudara kuma yaudara sifa ce ta munafukai ta yadda za su bayyana musulunci a zahiri amma kuma zindiƙanci da kafirci shine yake cikin zukatansu adamul wafa'i bil ahad rashin cika alkawari duk gidansu daya mutum ya yi alkawarin zai yi abu bai cika ba alama ce ta nifaka khiyana ce kenan shi yasa suke cewa algadur khiyanatul insani fi mawdi fi mawdi al-istimani kamar da Sheikh Usaimin ya faɗa mutum ya ha'inci wani lokacin da aka yadda da kai sai kai kuma ka ha'inci wani an yadda da kai sai ka faɗi abin da ba haka bane ba mayaudari yana iya yaudar ka ko da alkawari ko ba alkawari Allah ya faɗa a cikin alkurani cikin suratul isra'i aya ta 34 wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari ya ku musulmi ku cika in kun yi alkawari ku cika lalle shi alkawari abin tambaya ne duk wanda ya alkawari wallahi sai Allah ya tambaye shi idan ka san ba za ka cika alkawari ba kar ka yi wani alkawari kai mun ka ce a'a ba alkawari ne ba ban yi maka alkawari ba zan yi dai kokari amma duk mutumin da ya dauki alkawari ko karami ko babba za a tambaye shi alkawari a gaban jahannama in ya cika ya tsallake idan bai cika ba kuma ya fada ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya kwanda kuka imani duk abinda kuka kulla aqd na zanci na amana na magana na mu'amala to ku cika قال الواحدي قال ابن عباس في رواية الوابلي أي والبي يتي العهود أبن دعك نفي ما أحل وما حرم كتكا alkawarin Allah wajen kiyaye abin da ya halatta muku ku yi amfani da shi kuma ku nisanci abin da ya haramta muku ku guje shi wa ma farada wa ma hadda fil qur'ani da abin da ya farlanta da abin da ya iyakance a cikin alkur'ani farkon saba alkawari shine farkon yaudara shine ka saba wa abin da Allah ya yi umarni da a yi وقال الضحاك المراد بالعهود التي أخذ الله على هذه الأمة abinda ake nufi da alkawari shine alkawarin da Allah ya riga akan wannan al'umma dukkan wannan al'umma Allah ya ce da su tun mutum yana cikin tsatson iyayensa alastu bi rabbikum qalu bala shahidina ni ba ubangijin ku bane suka ce a ya ubangiji lalle kai ubangijin mu ne kuma mun shaida to in ka kuskura kai rayuwa a nan duniyar ba tare da kana mu'amalantar Allah tsakanin kai bawa da shi ba kana rayuwa baka yi wa Allah bauta baka kula da bauta Allah nauyin da Allah ya dora maka baka saukewa babban nauyi shine sallah duk mutumin da ya samu matsala a rayuwarsa a duniya akan sallah to babu shi ba samun rahmar Allah idan sallaka ta yi kyau kuma Allah yana iya daga maka kafa akan abubuwa da yawa in sallarka tana da kyau amma matukar alkawarin da Allah ya maka na musulmi za ka yi sallah guda biyar asubahi azhar la'asar magariba isha'i waɗannan dole ne ba a hutu kullum sai an yi su wannan alkawari ne idan ka cika su kana yi to ka zama cikin wa'ufu bil ahad to shine alkawuran da Allah ya ɗauka tsakaninsa da bayi أن يوفوا بها ما أحل وحرم وما فرض من الصلاة وسائر الفرائض والأهود وكذا العهود جمع عهد العقد بمعنى المعقود وهو الذي أحكم ما فرض الله عليه فقد أحكم ذلك ولا سبيل إلى نقضه بحال تاك وندي كل صلى يكيا ما أحل وحرم abinda Allah ya halatta mai da abinda Allah ya haramta masa duk abinda Allah ya halatta kai ƙwarin yi duk abinda Allah ya haramta kai ƙwarin nisanta abinda Allah ya farlanta mina salati na sallah sala as-sala manzon Allah zai bar duniya a ƙarshen shimfidarsa a numfashinsa na ƙarshe abin da ya cika yana ce as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah sannan ku kula da abin da damar ku ta mallaka bayan ku da matan ku kula da su alfara'id wal uhud na farillai da alƙawuloli sannan su al uhud ana nufin jam'u ahad ne shine al aqdu al aqdu abinda aka kulla bi ma'anar ma'qud shine dai abinda aka kulla shine Allah tabaraka ta'ala abinda ya hukunta da abinda Allah ya farlanta akan mu mu bayi kuma ya kyautata shi faqad ahkama dalik duk abinda Allah ya farlanta to ya kyautata shi wala sabila ila naqdihi bihal ba a iya warware shi ba wani halin da za a zo a warware abinda Allah ya kulla wai saboda muninsa wal iyad billah قال مقاتل ابن حيان وجن تفسير ونن آية وأوفوا بال أوفوا بالعقود يتي التي أهد الله إليكم في القرآن مما أمركم به من طاعته أن تعملوا بها ونهيه الذي نهاكم عنه وبالعهود الذي بينكم وبين المشركين وفيما يكون من العهد بين الناس والله أعلم ma'anar wannan aya da Allah ya ce ku cika abinda kuka kulla na alkawari wanda Allah ya yi tsakaninsa da ku a cikin alkur'ani mimma amarakum bihi cikin abinda Allah ya umarce ku da shi wato na da'a gare shi biyayya an ta'malu biha ku aiki da abin sannan kuma wa nahyihi alladhi nahakum anhu ku kiyaye hani da Allah ya hane ku kada ku yi ƙarya kada ku yi zalunci kada ku yi kafirci kada ku yi shirka kada ku yi zina kada ku yi fasikanci wa bil uhudi alladhi bainakum wa bainal mushrikin alƙaura da ke tsakaninku da mushrikai abokanan zamanku har kafiri har mushriki in dai ka masa alƙawari Allah ya ce ka cika mai alƙawarinsa malam kaji arne kafiri mushriki da za ka yi alƙawari da shi Allah ya ce sai ka cika masa dole kada wani ya kuskure ya saba alƙawarin da ya yi da ko da wanda ba musulmi ba ne to yanzu in an ce ka cika alƙawarin kafiri mushriki to sai an maka wa'azi cewa ka cika alƙawarin dan uwanka musulmi mutane ba su da alƙawari galiban mutane ba su da alƙawari yau waye za ka yi magana da shi ya cika maka abin da ka yi da shi da yawa kawai ana dai zaune ne shinkafa da wake kawai amana ta yi wahala gaskiya ta karanta wani zai zo ku yi magana ya gama maka rantsuwa bi jami'i asma'illahi husna wa sifatihi ula ya gama maka rantsuwa amma ina tabbatar maka ba zai cika maka wani alƙawarin ba kuma ba zai nemi uzuri ya ce kai hakuri wani uzuri ya sa bai cika maka ba yanzu shikenan haka duka za mu lalace a rasa mai gaskiya a cikin mu a rasa wanda zai alkawari ya cika to me yasa za ku yi alkawari kun san bara ku cika ba wa fi ma yakunu min al-ahd bayna nasi da kuma duk alkawarin da yake tsakanin mutane dole ku cika ka masa alkawari zaka bashi yarka to bashi ka masa alkawarin zaka masa kaza to yi masa kamalar dan adam shine wanda in yi alkawari yana cikawa sai ta za ga mutanen mu na da iyaye sai ka ji ana cewa tab ai gidan wani baban wani ai baya magana biyu ai ai shi magana ɗaya ne ai ai shi kaifi ɗaya ne in ya ce kaza to yana nan akan wannan kaza in za a je sama da ƙasa a dawo yana nan akai sai dai in ya kwanta baya duniya mutane kammalallu kenan amma mutum kai da kanka a gidanka an fahimci cewa ba tsaye ba ne kai cewa kai da Allah rabu da shi baban ummi yau zai faɗa gobe zai canja baban ummi ya zama matsala ke ba da kai nake ba fa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan Allah kiyaye abubuwa guda hudu duk wanda suka kasance a tare da shi ya zama tacacce shine khalisan tacaccen munafiki wa man kana fihi khaslatun minhunna wanda yake da dabi'a cikin waɗannan dabi'u da za a faɗa kana fihi khaslatun min an-nifaq to lalle yana da dabi'a irin ta munafurci Allah kare mu hatta yada'aha har sai ya bari idan haddasa kadhab ga misali na farko matukar zai yi zance sai ya yi ƙarya la ilaha illallah la ilaha illallah idan haddasa kazab inda zai yi magana sai ya surkuma ƙarya har ma an gane shi wane ne faɗa haka da Allah rabu da shi da Allah kai ka shiga uku sun gama blackmailing sun gama penta ka kai baka isa ka faɗi magana a yadda ba saboda mai ka dannasa ka yi dentin ka bata halinka ka bata ɗabi'arka makaryacin mutum ne kai baka da gaskiya a cikin lamuranka kuma ƙarya tun daga yarinta take farawa duk yaro da kaga inda zai magana yana ƙarya ƙarya ƙarya to har ya girma haka ƙaryar na za ta bi sai dai iyayensa sun kwaɓe shi sun tsawatar masa ya daina yi amma a haka zai girma yana wannan mummunar ɗabi'ar kuma ba isa ba ya mutu ya shiga wuta na biyu wa idza tumina khana o tumina daga amana ne idan aka bashi amana sai ya ci amanar sai ya ha'inci khiyana daman cin amana shine khiyana duk mutumin da kaga in dai ka bashi alkawari ko na zance alkawari ko na kuɗi alkawari ko na magana alkawari ko na wani abu za a hadu sai ya ci amana ko ajiya ya cinye ajiyar to wannan munafiki ne tacaccen munafiki wa idza ahada ghadara haka in yayi alkawari sai ya karya alkawarin shi bai damu ba dan kun zo yayin rantsar cewa zai zai zai bai damu ba sai ya yaudara shine gadara idan yayi alkawari sai yayi gadar me gadar saba alkawari shine gadar shine kuma yaudara wa idza khasama fajar idan yazo yin husuma sai fajir shi mutum ne mai jayayya mutum ne mai musu mutum ne fajiri hadisi ne imam bukhari ya rawaito shi mukarrajin fi sahihain wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana faɗa cewa ran tashin kiyama li kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamati duk wani mayaudari za a kafa masa tuta mayaudari dan yaudara dan yaudara mai yaudara da tuta zai tashi tuta ta yaudara za ga in ka ga mutum da tuta a kiyama to tuta yaudara ce wai me yasa aka sa mai tuta don ku gane shi wannan hadisin ya kamata shugabannin mu musamman 'yan siyasa a rinka karanta musu lokaci bayan lokaci wallahi duk wani mayaudari ko shugaba ko talaka za a kafa masa tutar saran tashi alkiyama za a ce yuqalu hadha ghadratu fulan ibn fulan wai wannan ita ce yaudarar wannan tutar ita ce yaudarar wane dan wane ku kalle ta ku ganta hadisin bukhari da muslim riwayar abdullahi dan mas'ud da anas dan malik وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصم يوم القيامة mutane guda uku ranar tashi alkiyama ni sai na yi jayayya da su ranar tashi alkiyama in ji annabi kai wallahi ka shiga uku a ce annabi zai jayayya da kai annabi zai tuhume ka kai za ka iya to ranar kiyama sai mun yi husuma da su na ɗaya rajulun u'utiya bi sun magadar Allah ne yake faɗa zai yi jayayya da mutum kai ba wai annabi ba Allah da kansa wal iyadu billah wanda ya nemi wani abu dan ni ku ji fa jama'a dan Allah ku zaɓe mu jama'a dan Allah muke so mu taimaka muku dan Allah wani kamun alfarmar kaza uqtiya bi an bashi abinda aka bashi don ni in ji Allah sun gadar bayan ya karbi abin ya danka kawai sai ya yaudara akwai wata fassara da kuke so sama da haka kun fahimta wanda ya nuna maka Allah ka miƙa masa ka sallama masa ya nemi a mai don Allah aka masa ashe mayaudari ne yaudara tana nan kala-kala a irin wannan babi masu mulki suna yi mutum ya zo ya nuna maka shifa wani al'amari ne na Allah kuma shi dan Allah zai maka za ka masa ka masa dan Allah kuma ka zo ka masa dan Allah kuma daga baya ya ha'ince ka yaudare ka ya yi alkawarin zai taimake ka kuma ya ci amananka yanzu dai yana neman ka jefa masa zai yi ta yawo yana bin ka a ta tallata mana a rediyo a ta yada mana a tituna a ta cewa mu yi mu yi mu yi mu je mu dangwala sai ka je ka dangwala masa yana tsallakawa da ya tafi abuja nan ka daina ganin sa wallahi galibin sa ka ciki ganin su ba a yi talaka bai ganin su tallafin su baya shiga hannun talaka wa wura zai abin da ya fara kashewa tukun zai nemi ya tara ba ma wai na safa ya dauka ya baka ba a'a naka ne za a bashi ya zo ya maka aiki to da naka zai gina kansa da kudin da aka ce ya maka aiki ya maka kwalbaci ya maka hanya ya dauki mutane aiki ya koya musu sana'a ya musu ya musu dan shine waki wannan majalisar wakilai wakilai da ake fada da na jiha da na federal government gaba ɗaya ai shine wakilan al'umma su je su isar da matsalolin al'umma su ga gwamnati ta yi musu hanya ta ba su ayyuka to sai ya je da sunanka kai ka zaɓe shi kuma an ba shi aikin sai ya zo ya gina kansa nasa fa bai ɗauka ya baka ba a'a na kama da aka bayar ya baka sai ya handame sai ya riƙe shi yasa ba sa iya barin kujerar sai da bala'i ake ture su duk wanda ya hau ya ɗanɗana ji zai kamar zai mutu in aka ce ya sauka amma da aiki ne ake fi sabila wahala ake yi wa mutane hidima ai mutum zai ce ya gaji ya yi ya yi bari ya ba wani ma shi ma ya zo ya yi to ya ake ta kashe kashe akan wannan abu a'a kasuwa ce ta bukata sai wanda Allah ya zaba kadan a cikin su haka abin yake kuma mu dama yawanci matsalar mu mantuwa ce da mu yanzu duk ba gashi muna ta hayaniya ba muna ta ihu mu ne ake ta amfani da mu ayi kaza ayi kaza duk inda aka yi wata biyar shida bakwai shekara ɗaya duk mun manta mun shiga harkokinmu su kuma suna can suna ta naɗan abin da za su naɗa gyaran gida kawai gidan da mutum zai zauna a bashi naira miliyan ɗari biyu wannan ɗan falo da ɗan inda zai zauna kawai miliyan ɗari biyu misali ai kaga dole su fafata aka wani abu kuma yana hawa daman lambar wayarsa canja ta zai ko kuma zai shiga wani guri ya danna duk wanda bai ga dama ba zai kira shi kaga wannan wayar da kake gani ba fa wannan mai arhar ba yawwa wannan ta wannan uwa ne ya manne ta ma da sofa gulu ya turo ta akwai wayar da zaka danna duk wanda baka so ba zai kira ka ba lamba in kaga ta shigo to ka yadda ne ta shigo bai ka same shi zaka yi magana ba wancan garin ku daman kayi saka je ka ce kana neman mutum ba za ka gan shi ba ba za ka gan shi ba ku daina yaudara ku daina cin amana alhamdulillahi daɗin ita wannan rayuwar wato tana da ƙarshe duk abin da ɗan adam zai wata ran sai ya mutu kuma duk wannan hayaniyar da kake gani tana da iyaka ba zai dawama ba ko da daɗi ko ba daɗi ko ana so ko ba a so lokaci ne wani ma zai zo ta bakin ciki ta damuwa kwata-kwata ma bai fi wataƙila shekara ɗaya zai ƙara ba ba da shi ma za a abu kana kabari ma lokacin da za a abu kana ta shirme kana ta zage-zage kana ta faɗa ko an yi amfani da kai kayi ta'addanci wataƙila ba za ka daɗe ba baka sani ba kar wani ya je ya jefa mutuncinsa cikin halaka don biya wa wani bukatarsa karka je a yi amfani da kai ka yi abin da ba daidai ba don taimakon mutumin da in ka dangwala masa ma baka isa ka sake ganinsa ba sai bayan shekara hudu wasu ba tsakaninsu da su sai dai a can in an ɗaga hannu ana ihun kamfen daga nan yake hango shi a nesa amma gaisawa da shi ma bai isa gaisa da shi ba ya laitani kuntu ma'ahum yace fa afuza fawzan azima manzo Allah yace mutun nabi wa rajulun ba rajulun ba'a hurran fa fa akala samanahu mutumin da ya dauki da cikakke ba bawa ba ya sai da shi ya ce fanar da shi ya karbi kudin sa ya ci mai kai da kasuwa mai kai mutun kasuwa ya karbi kudin sa da ana cinikin bayi ne da sai a kai bawa aje a sai da shi wani ya saye shi ko ya yanta shi ko ya kai mai aiki to wanda ya kama ɗa mai rai mutum cikakken mutum ba bawa ba ya sayar da shi ya karɓi kuɗin ya cinye ya ce wallahi Allah ce sai na yi husuma sai na yi jayayya da wannan mutumin ran tashi kyama to ya ubangiji yau ba ma wai a'a yau yau da ƙarfi ake zuwa a ɗauke mutum a gidansa a yi ciniki a ba da kuɗi kuma a ci kuɗin ko kuma mutum ya sana'ar nuna mutane a kama su a sai da su malam akwai lalataccen da ya kama ubansa ya kai shi ya sai da shi uba ubansa ya kai shi ya sai da shi aka soke mai kuɗin saboda ba shi da albarka akwai wanda aka haɗa baki da shi aka kama ɗan ƙanwarsa ko ɗanyarsa aka turo kuɗin aka biya kuma shi ma ya kwashi kasansa saboda mutumin wannan zamani ne ba abin da ke gabansa irin kuɗi duk wanda ya sayar da ɗan adam ko ya cinikin ɗan adam Allah ya ce sai na yi husuma da shi ranar tashin alƙiyama to yau kuma kaga sai da ɗan adam da cinikin ɗan adam ya zama sana'a ta samun kuɗaɗe masu ƙarfi kuna ganewa wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu al'amala wa lam yu'tihi ajrahu hadisin bukhari da mutumin da ya ɗauko mai aikin ƙodago ya Allah ka yafe mana ya Allah ka raba mu da cin hakkin mutane wanda ya ɗauko mai aikin ƙodago ya yi masa aikinsa ya kammala masa walam yi utuhi ajarahu ya rike kuɗin ya ƙi biya shi akwai waɗanda sun yi ƙaurin suna kawai in dai ka musu aiki ba sa biya duk wanda ya kira kafinta ya masa aiki ya ƙi biyansa wallahi sai ka biya a kiyama kuma sai Allah ya yi husuma da kai ya ce dan me bawa na ya yi maka aiki baka biya shi ba duk wanda ya ɗauko lebura mai aikin ƙarfi ko magini ya yi masa aiki ya ƙi ya biya shi wallahi sai ya gamu da wannan duk shugaban da ma'aikatansa suka yi masa aiki ya ƙi ya biya su kuɗin aikinsu ya cinye kuɗin aikin wallahi sai sun yi husuma da Allah ranar tashin alkiyama duk shugaban da yake yanke kudin mutane ko yake satar kudin mutane ko da yadda su ko ba yadda su da ƙarfin tuwo da ƙarfin mulki sai ya yi husuma da Allah ranar tashin alkiyama duk wanda ya gayyato ɗan dako ya yi masa aikin dako ya iya biya shi kudin dakonsa sai ya yi jayayya da kiyama a kiyama da Allah ranar tashi alkiyama shi ne rajulun ista'ajar ajiran fastaufa min amala ya masa aikinsa tas amma walam ya otahi ajarahu ya hana shi kudin yanzu har birgewa ake yi wani ya zo ya maka aikin kwangila ya gama wallahi idan ka ji kudin da kudin da masu kwangila suke bin gwamnatoci wallahi malam abin zai baka mamaki kudi ne biliyoyin kudi ba na wasa ba yanzu abin da ake malam mutum zai zo ya kwangila ta naira miliyan 500 naira miliyan 500 ya gama an ɗau hoto an yi lancin an yabi shugaban da ya sa aikin an ɗaɗɗau hoto an fada amma wallahi ba a biya ɗan kwangilan ba kuma daga ƙarshe abin da za a ɗan kwangilan nan a ce kai ba kuɗi ba in ya ci sa'a an saurare shi kullum yana yawo gidan gwamnati yana neman haƙƙinsa amma ya yi aikin har an yi lancin da aikin har an sanar a duniya har an faɗa aiwa ne ya yi a san mu idan gwamnati ta yi aiki sai a ɗauka kamar shi gwamnan ko shi sanatan ko shi shugaban ƙasan ko shi waɗin kamar da aljihun sai ba da aljihun sai ba yi ba kuɗin shi ba ne kuɗin talakawa ne kuma dama aikin da aka ɗauke shi ya yi kenan to amma abun bakin ciki hakan ma waɗanda suka yi aikin sai a rike musu kuɗinsu yanzu 'yan kwangila a ƙasar nan da suna da bakin magana kuɗaɗensu da suke hannun gwamnatoci wallahi hankali bai zai ɗauka ba wani sai kaji yana da biliyan kaza wani yana da naira biliyan ɗari kaza wani yana da kaza yana da kaza kuma wani mutum ne ɗaya to abin da ya fi lalacewa ma yanzu zuwa suke sai su sa a rinka ciniki da 'ya'yansu ko a rinka ciniki da matansu ko a rinka ciniki da na kusa da su cewa ku je ku yi ciniki da shi a cikin miliyan 500 din nan nawa zai iya saryarwa sai a nemo mai kudinsa 500 ce za ka karbi 300 a yalla bai a taimaka dai in za ka karba a sa takarda wannan satin a fitan maka kudinka wallahi malam saboda kada ka yi asarar kudinka sai ka ce ka yadda aikin 500 ne a baka 300 ka haƙura ka san wa zai ci 200 shi wanda ya fidda kudin ko da yake bakwa gane wannan kudin yayi yawa ko kamar kai ne ka je kai aikin 200 sai aka zo za a biya ka aka aka ki a biya ka sai aka turo wani dan kanzagi zai maka hanya kuma ya hada baki ne da mai biyan kudin zai ma hanya ka turo takardar za a kai a sa ma hannu sai a ce amma in ka yadda ɗari za a baka ka bar ɗari a baka ɗari dole tun da you are desperate ba yadda za ka yi kana cikin matsi kana bukata watakila za ka biya kudin makarantar yara watakila kudin hayanka ya kare watakila watakila abubuwa ga sunan da yawa bayan da za ka yi sai ka ce a baka bayan an baka ɗin ka karɓi ɗarin kuma ya zo ya ce to nawa kuma za ka ba shi kai wannan bayanin da na faɗa in ba haka ake ba wani ɗan kwangila ya fito ya bayani ya ce ba haka ake ba suna da abin tausayi wallahi kuma waɗannan su ne za su yi kwangilar su samu kuɗin su taimaki al'ummar da suke tare da su talakawa su ɗan inganta jarin kasuwancin wasu 'yan kasuwa su yi kaza su yi kaza to amma abu ya lalace ba gaskiya yaudara da cin amana ya yawa وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيع بيعة مات ميتة الجاهلية حديث مسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya cire hannunsa dangane da yin da'a da biyayya wa shugabansa yayi fito na fito yace wani ba shugabana bane kuma ba zan masa da'a ba kamar yadda mutane da yawa wasu suna yi in mutum yana gaba ko kiyayya ta siyasa ko kaza ko kaza sai ya ce shi baya tare da wani kuma wani ba shugabansa bane kuma bai yadda shi ba to duk wanda ya zara hannunsa ya ce ni wani ba shugabana ba ne ya ce ba zai da'a ba sai ya gamu da Allah ranar tashin alkiyama ko ya gamu da Allah ranar tashin alkiyama ba shi da wata hujja to sai Allah mai azaba ko kuma zai gamu da Allah ranar tashin kiyama ba shi da wani dalili saboda dole ne a yi biyayya wa shugaba in dai ba umarni da sabon Allah ba ko da daɗi ko ba daɗi ko da sanyi ko da ɗaci ko da kaza ko da kaza dole a yi haƙuri jama'a shugabannin nan da kuke ganin su idan babu su mu kanmu ba za mu iya rayuwa mai daɗi ba don duk wani azzalimi zai iya zuwa haura gidanka ya kashe kai kashe iyalanka ya kwaci dukiyarka saboda ba shugabanci haka ɗin da kake ganin su shugabannin ana zargin cewa ba su da adalci ba su da kaza ba su da to a hakan a hakan a hakan gwanda akwai su da babu dandun ranar da aka waye gari aka ce babu shugaba a garin nan to mai ƙarfi shine a sama talaka kuma ya shiga uku to shi yasa duk wani yunkuri da za a yi a barar da gwamnati ko a sariyar da shugabancin wani shugaba to musulmin kwarai baya goyon baya saboda za ka zama victim kuma ka bude kofa ga mabarnata ne su ci gaba da barna yanzu da ka ji shiru watakila mai barna kaza baya barna ai yana tunanin akwai shugabanci da ya fito za in yayi kaza za a kama shi saboda za a bada umarni ai mai kaza to sai kuka zo kuka rugurguje kuka ce babu wani shugaba to kun bada dama ne ga duk matsiyatan cikin ku azzalumai barayi yan fashi da makami yan ta'addan cikin ku macuta na cikin ku su samu dama su yawon su ba wanda ya sai musu magana wala akwai wanda saboda jarantansa zai iya fitowa titin unguwarsu ya hada gang da shi da mabiyansa wallahi su rike makami ba wanda ya sai wuce mutum biyu uku suna iya mafashi da makami su tsaye da mota ɗari saboda suna da babban makamin da za su iya tashin kowa daga duniya to kaga dole sai da shugabanci saboda haka jahilci ne kone-kone da fashe-fashe da kashe-kashe ba ruwanmu da wani mu kaza a'a ko mun lalacewa akwai amfani in ku ka yadda za ka iya rayuwa babu da'a ba za ka yi biyayya wa shugabanka ba to ka jira ranar da za ka gamu da wulakanci ko iyayenka su gamu da wulakanci ko kuma kasuwarka baka isa ka je ba yanzu idan babu shugabanci ba kun ga kasuwannin na namu da suke da kaya biliyoyin kaya wasu kawai za su iya zuwa dare ɗaya su farke kasuwar me ne ba mai gadi bane sai su harbe shi su bude su yabi duk abin da suka ga dama idan babu shugabanci wannan bankunan naku da suke tara kuɗi da kaza da kaza tunda ba shugabanci ba jagoranci ba a yadda wani shugaba ne ba to in wani ba shugaba bane ba to wa zai ba wa soja ko dan sanda umarni yayi ko kar yayi da haka za su je su balle bankunan su kwashe kuɗin motar ka da kake gani mai tsada ne kana hawa ka sa ta a garejin gidanka ko ka bar ta kofar gidanka ta kwana baka isa ba kwankwasa za a ya ce kawo mu kullum kuma dole ka bar saboda baka da inda zaka kai kara a lokacin da Alibus aka yi ensas din suka gayyato wa kansu tsiya wallahi sai da aka zo wasu jami'an tsaro suke gaya mana Allah annabi aka zo ana dan Allah police ku fito ku fara aiki saboda yan iska sun shiga gari ba abin da suke sai barna a ga mace a mata ta'addanci a ga mutum da mota a kwace kaza a yi kaza a yi kaza kar ku yarda da dukkan wata saura hayaniya ta da tarzoma ƙone-ƙone kashe-kashe kar ku yarda da wannan marasa gaskiya suna nan sun yi likimo suna zaune suna jiran su samu dama da za su baza gari in suka baza gari suka watsa gari su kuma su ci gaba da cin kasuwarsu wani in ya ga dama tsirara zai iya fitowa da makami yayi kuma baka yi saka tunkare shi ba ko soja da dan sanda da kake gani dan akwai da'a ne fa ake bin sa amma dan soja biyu uku hudu sun zo da wani makamin su anan ai yake sarkin yawa ya fi karfi sarkin karfi ai duk mun fi su yawa amma da'a ta sa ake bin su sai ga mutum miliyan kaza police station kaza ne kawai a ciki amma an zauna lafiya saboda da'a to shi yasa manzo Allah ya ce man khala'a yadan min ta'a duk wanda ya zara hannunsa ya ce ba zai yi da'a ba ba zai yi obedience ba ba zai yi loyalty ba ba zai yi kaza ba to sai ya gamu da Allah ran tashin kiyama bai da hujja kuma sai Allah mai azaba dan zai biyo da kofa ne da za ya barna wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliya duk wanda ya mutu a wuyansa a wuyansa bai da wata mubaya'a bai mika wuyansa ga wani shugaba ya ce wane ne shugabana ba shugaban nan fa dole ne ko musulmi ko kafiri dole ka samu wanda zai jagorance ka dan adam bai zai taba rayuwa babu shugaba ba in mutum ya kuskure ya mutu a cikin wannan yanayi to ya mutu mutuwa irin ta jahiliya yanzu bari buga muku misali guda daya dan ku gane ana bukatar shugabanci nan nan yanzu danja nan kofar dan agundi din nan idan ka zo gurin da yan abin nan suke bada hannu masu yellow fever ko yan vigilante ko yan karota ko yan hisba suke bada hannu da zarar ba sa nan sun dan daga kafa minti biyu wallahi malam sai ga ana fada kuma duk masu hankali ne amma ana fada wani ya daki motar wani wani ya ce wallahi dorayi zan yi wani kuma ya ce wallahi ni dan agundi zan tafi wani ya ce wallahi ni kaza a cakuɗe a ta hauka amma ɗan ƙarami wani lokacin ɗan ƙwaya ne ma in ya ga ana abin nan ɗan ƙwaya shi zai zo ya miƙe ce ka talla gafara kai can ka komu kaza ɗinka ba ku gani ba kuma ai mai da'a wanda yake nuna maka ɗan adam baya rayuwa sai da jagoranci idan muka rikice ƴan ƙwaya ma sai sun jagorance mu yanzu da yawa hanyoyinmu da danjojinmu na motoci wani kana wuce za ga yana warin giya ko ya riga a buge ki dan wani ya zo yana ba da hannun tun da ya miƙa hannu yana haka yana haka yana ta kira sai wani ya ce kai wannan fa ba a seti yake ba saboda ya kasa juyawa ɗaya wurin sai da aka mai bayani akwai saura ba a baya sai ya juya duk inda ya juya baya tsayawa ai baya baya kwana kaga ba hankali amma ya yadda ya yi regulating mutane ya tsara musu rayuwa to wani sai ya zo ya ce wai ba za a rayu da shugabanci ba mutane da suke kashe mutane suke rike da bindigogi suke shiga daji suke ɓuyan nan suna kama mutane don akwai hukuma ne suke shiga suke ɓuya idan babu hukuma ba jagoranci wallahi cikin gari za su dawo a fili za su yawo ai akwai inda babu hukumar sun fi karfinta a fili karar suke yawo da kayansu kuma ba wanda ya sai musu magana saboda ka kai musulmi ne ka sani cewa tsari na shugabanci dole sai akwai shi za a rayu kuma karka goyi bayan dukkan wani abu na barna Allah ganar da mu Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala aljanna duk wanda yake so a nisantar da shi daga wuta kuma a sa shi a gidan aljanna falta'atihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah ya yi ƙoƙari mutuwarsa ta zo ta riske shi yana mai imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi ya zo wa da mutane irin abin da shi yake so a zo masa da shi ma'ana halin da kake so mutane su yi ma to kai ma ka rinka musu kana so a rinka gaishe ka to kai ma idan ka zo wajen mutane ka rinka gaishe su kana so a mutunta ka kai ma ya kamata ka rinka mutunta mutane kana so a kyautata maka to kai ma ka rinka kyautata mutane manzo Allah ya ce halin da kake so a rinka yi maka ka rinka yi wa wani dan ai maka wa man baya imaman fa atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'ahu duk wanda yayi wa shugabansa mubaya'a ya masa cappa ya bashi hannunsa ya bashi hannunsa ya kuma bashi zuciyarsa samarata qalbihi to falyuti'ahu to yayi mai da'a lalle ka bi shi kai masa da'a in istata'a in ka samu dama da iko fa in ja ahadun yunazi'uhu idan wani yazo bayan an zaɓi shugaba an ce wani shine shugaba sai wani zo yana jayayya da shi ya ce shi ba shi ba ne ba shugabansa ba ne fadribu unukal akhar manzan Allah ya ce to ku sare wuyan ɗayan ka ji fa da za a ce wani shine shugaba sai kuma wani ya fito ya ce ba shi ba shi kuma shi ne yana jayayya da shi to hukuncin wanda ya fito na biyun nan mai sare wuya dan ba a yin shugaba guda biyu ba a shugaba guda biyu da haka musulmi ku sani akwai dokoki da ka'idoji a kanku wanda in kun bi su sai ku zauna lafiya in kuma kuka yi wasa za ku wayi gari kuna yi wa kafirai arna kuna musu aiki ba ku sani ba yanzu abin da yake faruwa a ƙasar nan duk wanda ya buɗe social media zai ji irin yadda arnan kudu wasu marasa tarbiyya a cikinsu yadda suke zagi jiya aka nuna mun wani yana zagin musulmi yana cewa 'ya'yan almajirai haka ne malam ka gani wani aka nuna fa yana cewa wai mu musulmi 'yan arewa 'ya'yan almajirai ya ce za ku ga abin da zai same ku haka yake faɗa da turanci yake bayani ya ce ku ne ‘ya'yanku za su zo muna cin abinci suna jiran mu rage musu loma ɗaya ya ce na daina rage loma ɗaya wa wani almajiri wani bawushi wai mu wai mu ne wai mu fa mu ‘yan arewan nan mu ɗinnan wai mu za a ce mana wai ‘ya'yan almajirai talakawa mu sun zo nan fa sun cika jihohinmu da dukiyoyinsu da kuɗaɗensu da kasuwancinsu mu muke sayan kayansu muka ba su gidajenmu muka musu kaza muka musu goma ta arziki amma mu za su je suna shiga social media suna ce mana 'ya'yan banza 'ya'yan karuwai 'ya'yan almajirai wai tun da ba mu san mutuncinmu ba to za su koya mana mutunci ya ce ba ku kuke ɗiban kayan arzikinku da kayan nomanku kuna kai mana mu saya ba ya ce in aka fara kakkashe ku ai za ku san yadda za ku yi haka ya faɗa ƙarara gashi na ana nunawa sai ka ce ƙasar ba gwamnati sai ka ce ba shugaba sai ka ce ba jagora yana faɗa kuma ya yi shiru ana ana ba shi publicity maganganu masu mugun haɗari fa da ya faɗa ma cewa za a yi faɗa za a yi yaƙi za ku ga abin da zai same ku za su zubar da jini za su yi menene ba abin da bai faɗa ba da turanci yana bayani yana haɓaici me muka yi muku me muka yi muku kun gama tattara ƙarfinku gaba ɗaya kun haɗe kuma Allah ya nuna mana daman ashe ba yawa bane da ku ba shi kenan ba mu kuma mun watsai a watsan a kekkecen a babbajan kuma a hakan sai da muka zubar da ku muka wuce ba haka bane ai yanzu mun fahimta ai yanzu ba sai kun bata lokaci ba kawai mun riga mun san yawan ku mun riga mun san adadin ku in dai da demokaradiyya ne a jefa ƙuri'a to gwanda ku haƙura ku canja wani tunanin ku zo ku yi da'a ku yi sulhu a zauna lafiya amma in dai ku fito da dantse da ƙarfi da ƙarfi da da dangwalawa da menene da magudin ku da duk abin da za ku yi ha da saura ko kuma musulmi ina gaya muku yan arewa a ƙara aure a ƙara haihuwa a ta aure a haihu a tara 'ya'ya a sa su a makaranta su yi ilimi su je kasuwa su yi boko su yanki katin ƙuri'a kuma su bi layi ko akwai magana musulunci addini ne mai tsari musulunci addini ne mai son zaman lafiya musulunci addini ne da baya goyon hayaniya shi yasa anan annabi ya ce fa shugaba guda ɗaya in wani ya fito ya ce ba shi bane zai yi fada zai yaƙe shi a tsare wuyan ɗaya ba ga hadisin a gaban ku ba ga shi nan dan me dan a hana hayaniya saboda in wancan ya fito wannan ya fito za a zubar da jini kuma jinin talaka ne zai zube akwai addinin da ya kwadaitar da a kwantar da hankali a zauna lafiya sama da addinin musulunci babu nawa ake danne mu nawa ake kashe mu nawa ake harbe mu nawa ake danne mana haƙƙi nawa ake nuna mana bambanci kullum a matsayin kuka muke yanzu duk abubuwan da yawanci aka ɗauko mu a nan arewan za a yi mana yawancin su duk ba a yi su ba amma mun haƙura sai mun tada hankali ranmu ya ɓaci da mun zo an ja mana aya da hadisi sai mu yi haƙuri kuma amma wani wai ya zo wai na wai ya zage mu wai wai mu zai zaga kaje ka ci gaba da zagi kaje ka ci gaba da zagi za ka san kana zagi mu ne gatan kwayi tunda kuka baro wurarenku kuka shigo cikinmu kuna sana'a kuna nema adadin ku ku da kuke cikinmu kuke neman arziki a cikinmu mu namu mu namu mu namu adadinmu bai kai naku yawa ba kuma wallahi za mu iya rayuwa ko mu je kasashen ku ba kun fi bukatar mu akan bukatar ku mu da muke amma an ce Najeriya kasa ɗaya ce a zauna lafiya a mutunta juna a kimanta juna shikenan muna zaune a haka kuma ƙasa ce guda ɗaya amma maganar wani ya zo ya zage mu ya ci mutuncinmu ya ɓata mu ya ce mu 'ya'yan awaki ne ko kaza bai isa ba bai isa ba kuma ya kamata 'yan bokonmu ku fito ku yi turanci kuma ku mayar da masa martani ƙwarai kuwa mai amfanin bokon naku duk wani tsagera da ya fito mana tsageranci ya faɗi maganganu a shirya masa nasa jawaban a sake shi a nuna mai ya daka mu daka maganar su faɗa mu yi shiru ba za mu yi shiru ba ba daidai ba ne muna da abin faɗa mu ma da yawa bila adadin wallahi Allah muke roƙo ya zaunar da mu lafiya Allah ya kwantar mana da hankali Allah ya tsare mana darajar mu Allah ya tsare mana mutuncin mu halin da al'umma take ciki na kakani kai Allah warware mata kuma zabubuka da ake fuskantar za a yi Allah sa a yi lafiya a gama lafiya duk wanda yake shugaban ka ne Allah ya gama zabansa ka daina bata kanka lokaci wallahi tun kafin Allah ya duniya da shekara 500 ya gama rubutawa so a wurin Allah wannan shugaban yana nan a rubuce mutum ka je kai kashe kashe ko kone kone ko waye kana bata kanka lokaci ka je kai abin da aka ce kai kawai ka jira hukuncin Allah kuma da abin da Allah ya kaddara ka hakura da shi in ba ka ba za ka je ka tada hankali kai mutuwar banza mara amfani ka kuma gyara halinka ka kyautata ka da ubangiji Allah ka zaunar da mu lafiya ka raba mu da tashin hankali ka raba mu da fitina wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته